أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زام تاشي بيتنا همسن ديبا وقولهم إن الصلاة واجب عليه زور ما عليه واجب وقولهم يشي أبن دمو تزلاوا سكي فدا إن الصلاة ين أبو ميكو abin da daidai ne mai kyau ko ka ce gyara wajibin wajibi ne alaihi a bisa Allah kan Allah wato dole ne a kansa ya yi abin da yake daidai ko dole ne ya yi abin da ke gyara ne ya ce zuru ya ce wannan abin da suke faɗan karya ne zuransa kabar mutada ne na wa kauluhum din shi ne ya ce ma alaihi wajibin ma dinnan nasiya ce ai ba wani abu wanda wajibi ne a kansa su a da su idan abu ya zamanto farna ne da gyara to wajibi ne allah ya gyara in kuma gyara ne da kuma sala ne da asla an ce asala da asla da ne wannan mai na wannan ma yana da kyau amma wannan din ya fi shi cancanta to suka ce to idan wannan ya cancanta wannan ya fi shi cancanta to abin da ya fi cancanta din shi zai zama wajibi a gun Allah in kuma asala ne da fasad suka haɗu asala din wajibi ne a kan Allah to wannan ya saba wa zahirin abubuwan da ƙur'ani ya fada sannan ya saba wa waƙi saboda mutum yakan iya rashin lafiya wanda kuma lafiyan shi ne salahi kuma Allah subhanahu ta'ala shi ya sa mishi wannan cuta din to saboda haka gana abubuwan da suke aukuwa zai nuna cewa ba wani abu wanda wajibi ne abun Allah. Illa iyaka su sufaye suna cewa a shi da abin da ake ganinsa kamar ba daɗi marar daɗi ko sharri ne din to a zahirinsa ne amma suka ce wato ba wani abu wanda za su sharri ne ko ba daidai ba ne. kamun wanda Allah ya yi babu amma su su bayan ba suna magana akan wajabci ba ne cewa wannan abin wajibi ba ne suna magana ne akan cewa duk abin da Allah ya yi daidai ne kawai ko da ba za ka gane cewa yaya aka yi wannan abin ya zama daidai ba suna buga misali da kamar shahada a gani kashe mutum jina-jina a gaba daɗi kuma zahirinsa ba alkhairi ba ne sannan kuma shi ne alkhairi har Allah yake cewa ma wannan ba ba kisa ba ne kwata-kwata ma wannan ma ba mutuwa yi ba ta saboda haka suka ce shi Allah da duk abin da ya yi daidai ne amma ba yadda musa zalawa suke faɗa cewa الصلاة والفساد إذا اجتمع الصلاة والفساد فيجب عليهم الصلاة أو إذا اجتمع الصلاة والأصلة يجب عليه الأصلة والنباء والنباء سوسكي مغانا كيبا ayyuka ne Allah yake aikatawa haka suka fi dacewa amma hankali baya iya gane cewa wannan shi ne ya fi dacewa kan mutum ne ya zama talaka kaga ba zai taba gamsuwa da cewa talauci shi ne mafi alkhairi gare shi ba amma da Allah inda Allah zai yi shi ne kuɗi wuta zai shiga shi da kansa a lahira aka ce masa to da da an yi ka mai kuɗi a duniya to da wuta za ka shiga a lahira zai ce to gwara ma da aka yi shi talata a duniya shi da kansa zai fi yaka to haka kamar mutum yana neman sarauta ya yi ta addu'a ya ta addu'a Allah ya hana shi bai sani ba wata ya samu sarautar wuta zai shiga zai ta zalunta mutane shi ta wuta amma shi da zai samu sarautar shi abin sa bai masa daidai ba to wannan din kuma shi ne daidai to wannan shine kamar abin da ya faru a kissa ta al-khasir kenan hatta idza laqiya gulaman faqatalahu قال أقتلت نفسا زاكية أو زكية بغير نفس wanda kuma wannan kisan to shi ne ya zamanto zamanto alkhairi to kamar wannan ne amma su mutazarawa suna cewa wajibi ne shi kuma nan da ya ce ma alaihi wajibu ba mas'ala ta asala da wal asala ko asala da wal fasad ba kwata kwata ma ba wani abu wanda yake wajibi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai ya kafa hujja na hankali yace alam yaro ila maul atfala wa shibaha fa hadir al muhala yace su mutazalawa ba sa ga ciwon da Allah yake sawa jarirai aka ga jariri ne yaushe ma aka haife shi abin tausayi shi kan shi aka kurun ma aka bar shi da lafiyar ma abin tausayi baya yi wa kansa komai to amma haka suka ga jariri ya yi rashin lafiya har an sa masa duk watakila ce za masa tiyata ta wannan yana nuna ma da wajibi ne salahi to Allah ba zai sa wa jariri cuta ba abin da yasa suka ambaci jariri ko ya ambaci jariri saboda ya fi tausayi halin tausayi ne kaga jariri ba shi da lafiya baya iya shan nono ba yadda to ya fi tausayi fiye da mutum haka to inda a salatun wajibi ne jariri shi ya fi cancanta da shi kar ya yi rashin lafiya hau jarirai hau dattijawa ba za su yi rashin lafiya ba shi ne ce washi bahaha washi bahaha a nan zahiri washi bahaha din dabirin yana komawa zuwa ga ilam ne don ya zama haka kuma ba larabci ba ne fusa mai kyau saboda ilam din mastari ne kuma lafazin mastarin muzakari sai dai ce wa shi bahu shi ne shurrahul jawhara suka yi takharijin abin suka ce damirin yana komawa zuwa ga jariran ne ma'ana wa shibaha al'afali mana ba sa duba raɗaɗi da ciwo da rashin lafiyan da shi Allah ya sa wa jarirai da makamantan jariran kamar dattijawa ko mata ka san kowa ma abu mara daɗi ya same shi ya ɗin tausayi amma ba kamar jariri ko tsofo ko mace ba kamar da Allah ya keɓanta su da ambata wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi sai ce wal mustada'afina min ar-rijali wal nisa'i ce wal wildan sai ambaci dattijawa da mata da kuma yara kanana su ne abin tausayi to shine wa shibaha hadin yana komawa kan jarirai asalin ilam din masdari ne ya yi idafa zuwa ga fa'ilin shi sannan sai ya yi nasaban mafi'ulinsa ai alam ya rau ila ila mallahi al'afala mai ila mallahi al'afala tamirin da Allah ne ya yi a mazarin yi idafa zuwa ga fa'ilinsa shi ya yi nasaban mafi'ul shi ne al'afala wa shi ba ha atafi ne zuwa ga mafurin damirin shi ba ha kuma damirin al'afal ba damirin ilam ba ne shi ne shi fahadirin muhala ya ce abin da yake muhal ne mustahili ne ka guje shi yana nufin wannan itikadi ka guji wannan itikadi ya koru ga Allah wajabcin wani abu almuhal da almustahil abu ɗaya ne yin fossil abin da kwata-kwata ba zai taɓa yiwuwa ba to ka guje shi cikinsu kuma wajabta wa Allah subhanahu wata'ala wuya waja'izun alayhi khalqu sharri wal khairi kal islami jahil kufri wannan wautin sai an cire shi tukunan wazanin zai fita ya zama to an cire wa wula fi kenan wa jayizun alayhi jayizi ne akan Allah ba wajibi ba a khalqu sharri wal khairi jayizi ne ya halici sharri ya halici alkhairi wannan ma raddi ne ga mutazilawa suna cewa in ka ga bushe in ka ga sharri to ba Allah ne ya halici wannan sharrin ba raddi a gare su shi ne idan ba Allah ba ne to waye ne shi wannan wanda ya yi halici sharrin ya zama mahalici shi ma suna cewa in ka aikata alkhairi Allah ne in kai sharri kuma kai kai kayanka to kai din in dai kai kai wannan sharrin ka zama mahalici in ka zama mahalici kuma ka zama Allah in ka zama Allah kuma allolin su zama biyu saboda haka sharri da alkhairi duk Allah ne ya halitta illa iyaka cikin halittar sharrin da alkhairi yana da hikimominsa abinda za mu gani shi sharri ne to ba sharri ba ne a ganinmu ne a tunanin hankalinmu shi ne sharri kamar da muka bayyana baya ya zo a cikin ƙur'ani Allah shi ne yake halittar sharri da alkhairi sai dai ana ladabi da tawazu'i ba a dangantawa Allah din sharri din misali da ya ce biyadi da khairu ya ce biyadi da khairu shi ya zo a hadisi wa sharru laisa ilaika wa sharru laisa ilaika ba danganta wani aiki da sharri zuwa gare ka ma'ana ta hanyar ladabi tare da Allah ba ta hanyar halitta ba shi ne ba da misali islami kamar a musulunci jahalil kufri sannan kuma kamar jahilci kamar kafirci asalinsa in ma ka ce walkhairi kal islami jahalil kufri ya zamanto asalin sakal islami wa jihadin kufri tukuna aka cire hotun saboda a daidaita wazani sai zamanto kal islami din yakan komawa zuwa ga zuwa ga alkhairi mutum ya zama musulmi allah ne ya mayar da shi musulmi in mutum ya zama jahili ma haka in ya zama kafiri ma haka tukunan sai ya yi zafin jihar din zuwa ga kufu saboda jahilci sharri ne kafirci sharri ne musulunci kuma alkhairi ne yana nufin musulunci da kafirci da ilimin da jahilcin duk yin allah ne illa ya ka ana dankantawa allah alkhairi ne kamar yadda aljanu suka ce wayin na ranar dare a sharrun urida suka ce alheri ne a sharrin urida sharri ne ake nufi sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada arada bihim rabbuhum rashada rashadan din shiriyan sai suka danganta wa Allah suka kawo fa'ilin arada din a sharrun kuma suka ke kawo fa'ilin sharrun din da Allah ne wai a sharrun urida ba sai a sharrun arada lahu ba ko a sharrun arada rabbuhum ba ko ba sharrun urida amma am arada bihim rabbuhum rashada haka annabi ibrahim alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yutimuni wa yasqi wa idha maridtu yashi sai shi walladhi amradani ba fa huwa yasqi wa idha maridtu sai danganta wa kansa a tabin nan a sharri ta wannan shi ne marar murtani zuwa ga mutazalawa wa wajibin imanuna bil kadari wa bil qada kama ata fil khabari yace wajibi ne imanin mu da kaddara wa bil qada wajibi ne kuma imanin mu da qada'i akwai sabani tsakanin malamai bambanci tsakanin alqadar da alqada kauli mafi inganci shine alkadar din shine al'azali shine kaddara abun da zai zo ya wakana shi kuma alkadar din kuma shine aukuwan kaddara aukan kaddara yanzu mutum ne Allah ya kaddara zai zama musulmi da kuma zamantowansa musulmi shi ne zamantowansa musulmi shi ne alkaba sannan asalin kaddarawa zai zama musulmi shi ne alkadar mana alkadar ne farko tukunan sai alkaba sai alkaba sai dai kowannensu ana ita lakin dan uwansa a kai wani lokaci a ƙur'ani ko hadisi gunda ya kamata a ce alkadar sai a ce alkada inda ya kamata a ce alkada sai a ce alkadar saboda abin nan kamanninsu kowanne yana canja juna abinda malaman lugar suke su kiran shi a tajawuzul lughawi yanzu zaka ga Allah ya ce wa kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyah bai ce wa qaddara rabbuka ba wa kaza rabbuka alla ta'budu saboda ibada din a nan duniya ne ake bayan an fito duniya ne yasa ya ce kaza a gani saboda ibada sai an zo duniya ake wannan yana nuna maka wato alkaba din yana aukuwa ne a duniya zartar da kadar shi ne alkaba alkadar din kuma abin ne abin ne ga wannan karkadar abin tun kila zan shi ne alkaba ne ce kama a tasir kabar alkabar din dai daga shi itlaqati ne na ma'anan hadisi ana cewa alhadis ana cewa alkhabar ana cewa al'asar duk an faɗa ana nufin hadisi yana nufi kama a ta fil hadisi wa minhu an yundara bil afsari lakin bila kaifin walan hisari yace yana daga cikin abin da yake wajibi ne a imani da shi a ganshi da idanu ganin Allah da idanu a lahira kenan a lahira lakin bila kaifin amma ba tare da kaifiya da sura ba mumuni za su ga Allah a lahira amma ba za su iya kwatanta shi ba na sun gani kaifu din shi ne suranta abu ka ce shi dogo ne ka gan shi gajere ne ka gan shi fari ne ko ka gan shi ga yana da ido ko yana da kunne kawai ka gan shi din ka tabbatar kana da yaki ne ka gan shi amma idan aka ce ba ka sifanta da wasu na gani wannan sabanin hankali ne saboda shi hankali yana yana nuna da abin da ka gani za ka iya faɗan abin da zai tabbatar da haka da yawa daga cikin sabon manzo sun ce in inda za ta su su ma bayani a kan manzo Allah ba za su yi ba a wannan manzo Allah kenan saboda haibar sarkurfinsa da firgitan da suke lokacin da suke kallon sa ba za su iya cewa ga ya ce su yaya Allah ta shi ne wajen hisari hakanan ba za a iya iyakance ganin Allah ba cewa an gan shi a sama ne ko a ƙasa ko a gabar ko ko yamma ko kudu ko arewa ko a tsakiya ko a ku aka gan shi ko gun da aka gan shi ba ku bane ba za a iya yi mishi in hisari iyakance irin ganin da aka masa ko bangare ko inda aka gan shi ba wannan shi ne kauni sahihi mutazilawa suna cewa ba zai yi wa ga Allah ba ko a lahiran ma ba zai yi ba suka shi abin da hankali ba ya iya ɗaukansa duk ba zai yi kaga ba zai yi kaga ne suka ce haka hanyoyin da suka kafa hujja ki kafa hujja da su wujuhu yawman nazira ila rabbiha nazira suka yi awwala shi da kin su mutazilawa malaman lugari suka ce ila rabbiha nazira dinnan ba suna ne wai wujuhu yawman nazira ila rabbiha nazira din ila din harfu jarri suka ce anan ismi ne akwai isini ana cewa ila ana cewa ala ma'anan sanima jami'in sa ne ya zo ala idin to ce ayi ala ko ka ce ila jami'in sa ala ko ala jami'in sa ala suka ce to anan ila din ba harfin jarri ba ne ai naziratun ni'imata rabbiha wujuhu yawma idin naziratun naziratun ni'imata rabbiha wasu fuskoki wasu mutane gobe kiyama za ka gansu cikin farin ciki fuskansu tafas na farin ciki sannan kuma suna nan suna sauraron ni'imar ubangiji suna na jira suke kawai a sa su aljanna suka fassara da aka to hanyoyin da aka yi aka mayar musu da raddi na farko ban wajihi na luga wajihi na luga naziratun din ismul fa'il ne ismul fa'il in yayi aiki irin na fi'ilinsa to ba a kaddamar da mafulinsa saboda an rage masa misali idan ka ce na in ka ce nazartu zaidan za ka ce nazartu zaidan za ka ce zaidan nazar saboda nazartu din fi'ili ne amma idan ka ce idan ka ce ana nazirun zaidan ba zai yi ka ce ana zaidan nazirun ba saboda nazirun din mutum fa'i ne to shi kuma nan ka ce ila din idan ka ce ila din ismi ne to ka gabatar da maf'ulin ismul fa'il ismul fa'il mafulin sa ba a gabatarwa sannan kuma cewa ila dinnan ismi ne ta'assufi ta'assufi ne takallufi ne shi qur'ani hikmatun baligha wadihi ne wato mayar da harfin jarri ya zama ismi anan to zai zama to takallufi ne da ta'assufi sannan kuma naziratun din anan sun fassara shi da intizari ne jira jira din ba alkhairi ba ne kwata-kwata a jira ba alkhairi kwata-kwata saboda haka a lahira shi an gama ma hisabi kana jiran shiga me ake jira kana jiran za ka shiga aljanna jira din ba alkhairi ba ne to saboda haka ila rabbiha nazira wannan ila rabbi jaru majrurun ne muta'alliqun ila nazira nazira din kuma ya zamanto na gani ne ba na jira ba ne sannan an gabatar da jaruwa majururun ne saboda shi jaruwa majururun ta zuru shi kuma dama duk abin da aka hana a sauran abubuwa ba a hanawa a jaruwa majuru da zuru har suna cewa yi ta samaku fil majururi wa zarfi fi ma la yi ta samahu fi gairi ma haka suke cewa to saboda haka haka abin nan da Allah ya ce lillazina ahsanul husna yace wa ziyada wannan ziyada din kuma shine ganin Allah da idanu haka da yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna yana magana kan kafirai yace su ranar tashin alkiyama za a musu hijabi tsakaninsu da ubangijinsu ba za su ga ubangiji ba to wannan yana nuna masu mummuni ba za su yi jabi tsakanin su da ubangijinsu ba su za su ga Allah shi ne shi ya sa ya ce lil mu'minina ya kayyade wannan hanyun hanyun darabil absari din sai ya ce lil mu'minina isbijaizin uliq ko ka ce lil mu'minina isbijaiz uliqat ya zama ta yi irtitabin darura wanda kabiha ce a ashirul adabi ja'iza ce ashiru ta'adi hasali bi ja'izin ulikat amma idan ka ce bi ja'izin din wazanin ka na mustafilin mustafilin mustafilin bahar rajasin ba zai shiga ba yin lilmu'minina iz bi ja'iz ulikat haza wa lil muktari duniyan sabatat ya ce jabi jaizin uldikat shi ganin Allah din an Allah ka shi da jaizi ne ma'ana yana cikin jaizi al-jaiz fi haƙƙin lahi ta'ala ba abin da zai hana shi ruwansa illa ya ka a duniyar ba zai zuwa ga Allah ba saboda alkuwar bashariya jiki na dan adam da kwayan idon da Allah ya halitta masa din ba zai yiwu ya ga zatin Allah ba amma lahira din an sa musu jiki mai kwari da ido mai kwari wanda jikin da idon za su iya daukan ganin Allah subhanahu wataala to shi yasa yace haza wannan kenan dangane da ganin mumunai mumunai a gobe kiyama wannan haza da mubtada ne khabar tunsa mahzuf suna kawo shi ne wajen bayanin wani abin da ba a gama bayaninsa ba shi yasa ya ce wajil muftari amma ga manzo zababbe duniya na duniya sabata ta ganin ta tabbata a duniya manzo ne shi kaɗai ya ga Allah a kauli sahihi ya kauli sahihi manzo sun sallama ya ga Allah a duniya lokacin da ya je Isra'i saboda shi Usmaniyarsa da ruhaniyarsa din yadda yake a duniya da lahira dukki ne haka sauran annabawa saboda haka ne shi annabin Allah zai iya zuwa sama ya zauna cikin mala'iku ya rayu saboda jikin nashi dama an yi masa jiki irin na lahira ne an yi shiruni irin na lahira ne shi yasa annabi Isa barrafa Allahu ilaihi Allah ya daga shi can sama da ransa bai ba tare da ya mutu ba da wannan cikin nashi duniya ya je cikin malakutu tare da mala'iku yake rayuwa kuma ba tsoro ba komai ba abin da yake to haka sauran annabawa don haka ne manzo ya ga Allah yana a nan duniya wa minhu irsalu jami'ir rusuli fala wujuba bal bi mahd fadli yace yana daga cikin jaizi nan da ya ce bi ja'iz wuli kasin yana daga cikin abin da ja'izi ne ba wajibi ba ne aika dukkan manzanni saɓanin yadda mutazilawa suke fada wajibi ne allah ya aiko da manzanni cewansu idan bai aiko da manzannin ba ba yadda za a yi asan shi kuma ya bar mutane ba tare da sun san allah sun san bauta sun san bauta masa ba su mutu kuma ya sa su wuta din suka ce zalunci ta saboda haka dolensa ne ya aiko manzanni saboda mutane su bauta su san shi su bauta masa wannan sabo ne babba shi yasa ya ce fala wujuba ba wai aiko da dukkan manzannin ba wai samsam ba wajibi ba ne yana daga cikin ja'izi abinda zai tabbatar ma cewa Allah idan ya ga dama zai aiko da manzanni ba kuma zai sanar da mutane su san shi su san shi kadai ne kisa ta ashabul kafi da su ashabul kafi an yi su ne tsakanin annabi isa da kuma manzo sallama ne haka yi su ba wani annabi ba annabi ne aka aiko musu suka gane akwai Allah ba kawai zan sun zauna ne suna hira to kai ba ne a kake ganin wannan to wannan abu wannan fulan wa aina ta siya wani ne siyar da shi aina wani wani ne har aka ji aka ce shi wani ne aka tambaye aka ce shi shi ya yi fulan shi ba shi ya zauna ya fulan to suka ce to in haka ne komai ma haka ne dindini za a ce a tarar da wanda ya yi to domin haka mu dinnan ma ba za a rasa wanda ya yi ba in ku akwai wanda ya yi shi ya kamata mu bauta ba waɗannan kuma kan nan ba to suka ce to kafin mu san wanda ya yi mutum mu dakatar da bautawa komai kamar yadda an yi haka dab da aiko manzo su mahaifin sa'id bin zaid bin amr kenan da abokanansa guda uku su ma suka yi zauna suka yi nazarin yanzu suka daina bauta a gumaka ka ce su ba san abin bauta ba na gaskiya amma wayannan ba abin bauta ba na gaskiya suka ce saboda mu ne da kanmu muka zauna muka yi su din ne ya kamata su bauta mana tun da mu muka yi ba mu musu bauta musu ba haka ce musu to me za ku bauta suka ce ba za mu bauta kowa ba komai ba amma akwai wanda ya kamata a bauta wa mu din ne ba mu sani ba amin dukkansu dab da aiko manzo sallama suka rasu har an tambayi manzo akan shi mahaifin sa'ir din ɗaya daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna sai ya ce yub'asu wahadata ummata wahdihi ko yub'asu ummatan wahdahu shi kadai za ta yarsi al'umman kansa ba zai shiga wuta ba in ji masu to saboda haka duk wannan raddi ne ga mutazilawa zai iya sa mutane su yi imani da shi ba tare da ya aiko musu manzo ba shi sa ya ce walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a shi sa ya ce bal bi mahadil fadli tsantsan fadala ne na Allah da rahamarsa ya aiko da dukkan manzanni ba wajibi ba ne saboda haka dalili wa min hutun yana koma zuwa ga ja'izi ai wa min al-ja'izi irsalu jami'i rusuli lakin bi za imanuna kad wajaba fada hawa qaumin bihim qabla iba yace ai sai shi amma yace imanin mu da ai ko da ai imanin mu da wannan din yace ya zama wajibi yana nufin imanin mu da manzannin da aka aiko gaba da ya zamanto wajibi ba aiko da manzannin ba ne wajibi imani da manzannin da aka aiko shi ne wajibi shi sa ya kawo latin din shi ne ce fada hawa kauni ya ce ka kyale son rai na wasu mutane yana nufin mutazila wanda suka ce wajibi ne bihim kadla ba wanda shi son rai din yake wasa da su ko yi wasa da su yake wasa yi wasa da su hawa din mu'annas ne bajazi to ya danganta mishi da fi'ili muzakkari laiba to la'alla ya dauke shi da wajibi biyu ne ana zakkara shi ana annasa shi sai ya kawo shi a tazakiri inda ta anisi ya kawo zai ce kat la'ibat in kuma ya ce kada la'ibat to wazaninsa ya rushe can waje ba nan kuma la'ibat to shi ne ya zakara shi ya ce kad la'iba wa wajibu fi haƙƙihim amana nan ma za ka cire lamɗin saboda wazanin ka ya cika wa wajibun fi haƙƙihim amana وصدقهم وصف لها الفطانة ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستهيل ضدها كما رأوا وواجب في حقهم سوى أحق سوما ذنين واجبين الأمانة كفن شيء ما سوى أمانة إن إني لكم رسول أمين ديزو تشكين قرآن وصدقهم هكذا سوزموا ما سنقسكيا ما واجبين kamar yadda ya ce wa sadakar mursaluna wasila alfatana hakanan ka sifanta ka sifanta wasu manzanni din ka sifanta su ka sifanta su da fatana da zuzurutun a hankali hannun ya ce laha laha zamiri na ar-rusul saboda ar-rusul din jam'u tafsir ne jam'u taksir za ka kawo mishi damiri mu'annasi za ka iya kawo mishi damiri kuma muzakkar za ka ce lahum za ka ce laha shi yasa ya ce wasif laha au ko kuma ka bar wannan ka ce laha din damiri ne na al'amana ka sifanta wa wannan amana ɗaya daga cikin abin da yake zamanto wajibi a gare su ka sifanta wa wannan amanan kuma alfatana kaifin hankali ma'anin kaifin hankali shi ne ba a kure su samfan ba zai taɓa yi ka kure annabi ba in suna munazara da mukabala ba a kure su shi yasa annabi ibrahim da ya ce rabbiyar da zai yuhuyi wa yumitu na muruz ya ce kada ana uhuyi wa umitu sai ya sa aisha a ciro mutane guda biyu daga fursuna a kawo su da aka kawo su sai kashe ɗin shi da ta yin kai ta ke ya ci kaga na kashe wannan na raya wannan da ya gane sai ce قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب sai ya ce to ni ubangiji na din yana fitar da rana ne daga gabar a daga abin nan gabar ba to kai kuma ka fidda naka ranar daga yamma fabuhita allazi kafar hindu to haka suke su annaba samsam ba a kure su shine fatana din an ɗauko wajabcin fatana ne cikin kissar annabawa ba taɓa ganin annabi an kure shi ba su ba balada tare tunani ne masu zurfi Allah ya musu hankali ba irin hankalin sauran ɗan adam ba wa mislu za ta bilehuhum hakanan isar da saƙon Allah shi ma wajibi ne a kansu shi yasa ya ce lima atau isar da abin da suka zo da shi a gun Allah shi ma wajibi ne wa yastahilu didduha kishiyoyin waɗannan sifofi guda hudu suna koruwa ga dukkan manzanni kama rawau kamar yadda malamai suka rawaito didduna al'amana shine alkhiyana didduna asidiku alkadibu didduna alfatanatu albaladatu didduna attabligu alkitmanu didduna su ne su hudun kenan وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبع يشي وصحبه صحبان صح وجائز نتلجه وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل يتجائزين أهاكم سوء wani abu kamar cin abinci yana nufin cin abinci ko kusanci da iyali filhilli na halal shi kenan wanda yake halal ne wanda duka jahili ne haka nan kasuwanci haka siya haka siyarwa haka tsira wanda ba wasa a ciki duk dai abin da ɗan adam yake yi wanda yake da kama da abin su ma suna yi da saboda su ma mutane ne وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فطره المراه yace abin da ya tattare dukkan wannan abin da ya tabbata na akidu farkon littafin har zuwa nan yace shahadatul islam shahada guda biyun nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sune la ilaha illallah ya tattare maka sifofin Allah wajibabu karkashin su kuma korafu da kuma jaizi ga Allah muhammadur rasulullah kuma ya tattare ma sifofin sifofin manzanni wajibabu karkashin su kuma korarru da kuma jaizin da yanzu yi magana kai fatarahin mira ya ce ka yi watsi da jayayya da musu ma'ana ka yarda da cewa wannan kalima ta shahada da ita ne karkashinta ne aka ciro ilimin tauhidi gaba daya walam takun nubuwatun muktasaba walau raqa fil khairi ala aqaba yace annabta don kwata-kwata ba wata abace wacce ake samun ta da ibada ba haka ce muktasab abin da karfin ka zai sama ma kamar da zaka nemi kuɗi ka samu ka dage ka nemi ilimi ka dage ka yi noma abin da kai kokari za ka samu shi ne muktasab to annabta ya ce samsam ba zai yi ka samu annabta da ilimin ka ko dabaran ka ko ibadan ka ba sai yayi mubalaga ya ce walau raka fil khairi ko da wajen aikata alkhairi zai haura a'ala aqaba saman dutse me zai haura saman dutse saboda yawan aikata alkhairi ma'ana yana nufin ko da alkhairinsa ya haura kowa sama da kowa inda za ka yi sujada kai shekara dubu baka dago ba ko duwatsun da ke duniyan nan gaba ɗaya naka ne kai ka sadakan su kai dai ibada da kowa ba zai yi irinsa ba don ka sa ka zama annabi ba za ka zama annabi ba wannan shine bambancin sa da walitaka kenan walitaka muktasaba ce za ka iya tsare kanka ka cike sharuɗin walitaka din yadda aka faɗa cikin littattafan tasawu ka yi ibada ka tsoraci Allah har ka samu waliyi kamar yadda Allah ya bayyana cikin hadisi kudusi yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hagan idan nawafil din nan ya zamanto ya mayar da su wajibi yana yin su akai akai to shine zai zama wali amma ban da annabta annabta din walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadihi walakin Allah yastabi li rusulihi man yasha ne shine annabta aqaba din dutse ne suna ne na dutse jam'in sa aqabat bal zaka fadlullah yuti man yasha bal zaka fadlullah yutihi liman yasha jalla Allah wahibul minan bal zaka shi annabtan yace fadlullah fadlan Allah ne yutihi liman yana bawa duk wanda yasha ya so jallallahu Allah ya ɗaukaka wahibul minan wanda shine ne ba da baiwa yana nufin baiwa din da yake bayarwa shine annabta alminan din jami ne na minna shine Allah kyautan Allah kai ne ba tare da kayi komai ba ya ɗaukai baka shine alminan wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil an shiqaqi yace mafificin halittu gaba daya alal itlaqi ma'ana ka ayi makar ayi magana kan ko mutane cikin mutane ko cikin mala'iku ko aljinu a kawai cikin dukkan abin da Allah ya halitta da mafifici din nabiyu na shi ne annabi sannin ka karkata an shiqaqi daga misali a jayayya ko kawo rikici cikin malamai shine ashiqaq kamar mutane su haɗu gaba ɗaya a kan abu kai ka ce ba haka ba ne wannan shi ne shikafi ka bin su wannan raddi yake wa in zama shari cikin littafin shi alkasha fassarar suratu takwiri inda ya ce mutu'in sannu aminin dinnan ya ce wannan aya dalili ne da yake nuna cewa jibrilu ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuskuren sa'a ba ka ga shi jibril din almursal ne dan aike ne dan aike ne Allah ya aiko shi zuwa ga manzon Allah sannan nan ne abu ne shi almursalu ilayhi afdalu min almursal duk wanda ka ga shi zuwa ne wannan abun ka kaiwa ne duk wanda aka ce ya kaiwa abun ya fi wannan kadai kawai ya wadatar alhali kuma abinda wannan kauli sahihi shi waɗannan sifofin sifofin manzan Allah ne wanda Allah subhanahu innahu la qawlu rasulin karim rasulin karim din manzan Allah ne zai kowace ne shi ma manzan Allah ne inda zil arshi makin din shi ma manzan Allah ne mutayin din ma manzan Allah ne amin ba sifar jibril ko da ya ce shi ya fassara innahu la qawlu rasulin karim din wai shi jibril shi ya kawo wahayin qur'ani ake yi maka to ya manta cewa akwai ihtimali shi qur'anin jibrilun kawo waye ai ba karantar waye ba manzo shi ne ya karantar shi kuma ayar tana magana ne akan wanda yake kuce ake jin Qur'ani a harshensa ai Jibrilu bai taba fitowa ko da a sura ta dihiya da yake yawan fitowa cikin sa ya karanta musu ta aya cikin ayoyin Qur'ani shi ya kawo nasa ya kare ta shi manzon shi ne yake karantawa tunda manzon shi ne yake karantawa duk waɗannan sifofin nasa ne ta shi ne abin nan a maulana shekul islam shi ibrahim ya ma ya yi wata risala ta mayarwa zamar sharidin rake shi ne ce wal'ambiya ya luna hufil fadli wa ba da hun mala'ika zin fadli ka ga dama za ka yi riga wa ba da hun mala'ika zin fadli saboda ta'un ɗin da zallon ɗin min hurufin lisani ja'izi ne kai idigami da yansa ciki ɗaya kowannen su tana cikin hurufin lisan ta shi ne wa ba da hun mala'ikatin fadili kamar yadda sosai yake karantawa innan lalina ta wafahun mala'ikat zalimi an fusi idagamu ta fi za ta haka nan ta fi za haka nan yana idagamin dal cikin zal tun da dal ɗin shi mani hurufin lisani ne من بعد ذلك من بعد ذلك ومن بعد ظلمه da saboda haka wannan ba darura ba ce arabiya ce a nan yayi arabiya ce ta idgham da ake cewa idghamul kabir yace an annabawa su ne masu biye mishi eh annabawa su suke biye mishi anan yana nufin annabawa tun ma gaba ɗayan su kowanne annabi ya fi mala'ika hatta mala'ika jibrilu saboda su ma wannan annabawar mala'ika jibrilu ake aiko musu ya dunkule su a nan wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum mala'ikan zil fadli bayan su sune mala'iku mala'iku waɗanda suke da fadala a mala'iku waɗanda suke da fadala a nan arabiya ya kamata ce zawil fadili ne saboda sifa ce ta jami amma abin da ya sa ya kawo zidin mala'ik din jam'u tafsir ne jam'u tafsir ana kawo mishi da ishara sifa ishara mufradi ne ce zil fadili هذا هذا وقوم فضلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضلوا yace haza wannan kenan takaitaccen wato tafdili ya dunkule kace manzo Allah ya fi kowa sannan kuma bayan sa sai annabawa a dunkule kenan baka ce bayan sa annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim annabi Musa daga annabi Musa annabi Isa daga annabi Isa annabi Nuhu sai ce wa minka wa minnuyin wa Ibrahim Musa wa Isa bin Maryam da ya faɗa ba tartibi bane na tafdili tartibi ne zamani tartibi ne na zamani wanda da wannan ayin aka fahimci shi manzo Allah ne shine farkon halitta saboda an kawo shi kafin annabi Nuhu a tartibi na zamani sannan bayan na biyu a tartibi na zamani ibrahim bayan ibrahim musa bayan musa isa da tartibi na faffafi fiko ne to bayan manzo Allah annabi ibrahim za ka sai musa sai isa sai annabi nuhu annabi isa ma ya fi annabi nuhu din daraja amma wannan ya kawo a dungule ne sannan mala'ikun kuma ya dungula su su ma ya ce bayan annabawa mala'iku tare da sani kuma malaka jibrilu ya fi dukkan mala'ikun daraja daga nan sai mika'il sannan kuma sai israfi sai azra'i ya ce shi ne hazadi kenan wannan na kawo ma a kai da radun kuɗi wa kaunin amma wasu mutane faddalu sun fifita tsakanin annabawan kamar yadda sun fifita tsakanin mala'ikunsu kuma shi ne faddalo is faddalo din yayin da suke faddala annabawa akan mala'iku to su annabawan sun yi tartibi farko suka ce sai ulul azam a ulul azam din ma farko manzo Allah sai annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu sannan suka suka zo sauran annabawa suka ce bayan su biyar din kuma su ashirin din da Qur'ani ya ambace su sun fi sauran mursalai tukunna sai sauran mursalai tukunna sai sauran annabawa eh shine ma'ana wa qaumun faddalu il faddalu bangaren mala'iku kuma suka ce to mala'iku su suke bin annabawa amma shi daga mala'ika jibrilu da daga mala'ika jibrilu sai mika'il sai israfil sai azra'il suka yi tartibi sai rudwan khazin janna haka suka yi kawo har zuwa karshe shine mana wa ba'du kullin ba'dahu kat yafdulu yace wannan ya kawo shi a kat yace wasu daga cikin dukkan wasu daga cikin dukkan annabawan annabawan da aka dunkula yace wasu daga cikin su suna cin wasu mala'ikun da aka dunkula wasu daga cikin su sukan iya cin wasu kamar yadda yayi bayani akai daga baya amma cewa annabawa duka sun fi mala'ika wannan kai cikin annabawan wasu za su ci wasu cewa mala'iku su ne bayan annabawa haka ne cikin mala'iku wasu za su ci wasu wannan shi ne abin da yake nufi bilmuji za ki uyidu takarruma wa ismatal bari li kullin hutima ko hatima a siga tafiyar amurki ya ce bilmujizati uyidu ai uyidu bilmujizati su annabawa an karfafa risalar da mujizozi ana mujizozin karfafa manzantansu ne domin a yadda da su ya ce takarruman saboda ba su karamci a yadda abinda suke faɗa gaskiya ne sai aka karfafa su da mujizozi dalili saboda wa ma kuntum muttakhidhal mudillina duda saboda Allah baya daurewa kan yakin idan abin da suke ba gaskiya bane da Allah ba zai khawari kula da tare da su abubuwan ban mamaki da zai dauke hankalin mutane su zo su yadda da su kuma yanzu ya abin ya zama ba gaskiya bane shine ya ce wa ismatal bari li kullin hatim ay wa hatim وحتي اسمة الباري لكل كوجبت اسم تعالى كقول دكان دكان النبوة دكان النبوة معنى دكان النبي wato masumi ne baya sabo baya sabon Allah ka wajabta wannan ya zama alif din nan itulaki ne وحتم اسمة الباري لكل كوجبتا اسم ترين الله ترين دا الله يوا kowanne duk annabawa na aikata sabo da kuskure zunubi ko sazaira ne annaba ba su aikata ba balle ka bayira kai kuskure ma annabin Allah ba yi saboda idan annabin Allah ya yi kuskure to kuskure zai zama abin koyi za a yi koyi da shi to saboda haka ko kuskure annabawa ba sa yi zunubin da Allah yake danganta musu a cikin Qur'ani shi sun nemi gafaran nan to wannan zunubin ibada ce wanda inda wani wali zai samu irinsa to duk duniya zai zama ba wali irinsa shi yasa ake cewa sayyatul muqarrabina hasanatul abrar al-muqarrabun sune annabawa da mala'iku to abinda aka ce annabi yayi aka kira shi zambo zunubi din to wali ma bai isa yayi wannan ba ibada ce babban misali anan shine annabi Yunus alayhi salam idin idin nun izhaba mughadiban fadanna an lan naqdir alayhi abinda annabi Yunus yayi abu ne wanda kowanne makami ne da kowanne wali yake nema ya samu a ce da zarar an saba wa Allah ransa ya bashi kuma ya kasance ransa baya bashi sai an taba Allah a waliyai ma ba kowanne wali yake da wannan ba amma shi da ya yi kata kashe laifi ne har aka hukunta shi aka jefa ya cikin ruwa kifi ya haɗe shi da kyar ya ce na ila ila an ta zuba na kai ne kuntu na zalimin aka fidda shi amma hakan Allah ya ce wa inna yunusa la min al mursalina da abin da ya aikata din da zubi ne da ba zai zama to mursali ba ta gani saboda al-ghadabu lillahi fushi saboda Allah da kai ranka ba zai tashi ba sai kaga an saba Allah to shi haka yayi aka ce yayi laifi haka hukunta shi saboda haka ne ya zufira laka Allah ma takaddama min zambika subhanahu annahu la ilaha illa Allah wa astaghfiru zambika wannan zambo din wata ibada ce wanda a wali ma ba wanda ya sai irin wannan ibada amma saboda girman annabawa sai haka ce su nemi gafara gafara a haka ma misali a hankali wani abin da bai kai ya kawo ba wani malami in ya yi sai a yi istigraji abin da wani yake cewa mutane a cikin gari suna yin abin da suka ga dama amma idan mu almajirai mun yi abu dole ya dinga yadawa ce malam wani ya yi kaza ya yi kaza to haka yake dama idan mutum ya zama babba abu kaɗan ma zai zama babba abunsa to kamar haka ne to shi ne ya ce wa ismatal bari li kullin hatima wa kusa khairul khalqi an qad tammama bihi jami'a rabbuna wa ammama rabbuna ne shi ne fayil ɗin tammama ɗin ya ce wa kusa khairul harki ya ce an keɓanta mafi cikin halittu shi ne manzan Allah da wani abu wanda duk annabi ba shi da shi shi ne an kattammama an kattammama rabbuna bihin jami'a ubangijinmu ya cike dukan annabawa da shi shi ne lafi ne karshe bayansa ba annabi wannan wani wata khasisa ce min khasa'isihi wanda ya zo karshe wa amma ma sannan kuma ya gane dukkan halittu da kabilu da manzantansa annabawan da suka shuɗe ana aiko su zuwa wasu shashin alkarya rushi na labas na cikin karyatin nadira wa ila madiyana akhamu wa ila adin akhamu wa ila samud akhamu wasu bangare ake aiko su shi kuma an gane shi annabi ne na larabawa annabi ne na yahudawa annabi tsara annabi na kowa yana nan ya kawo guda biyu ya cike annabawa da shi sannan ya gane manzantarsa shi sa wa an wasilat wa fi ta'wili masdarin fi ta'wili masdarin fi mahalli rafi'in نائب الفاعل نخصت وكما وخصت خير الخلق خير دين يزم شيء نائب الفاعل أن دينكما مجرور بالباء تونن وأن وسيلتها في تأويل مستثيرين وفي محل جر مجرور بالباء وجر مجرور متعلق بخصة تقدير ذا وقلت خير الخلق بتتميم الجميع به وبتتميم الرد الجميع به إذا متغير ذاك بإسته فشرعه لا ينسخ أنا بئس وأمام بئسته بئسته إذا مفاعل na ammama abin da ake kiran shi ibita inda ashirul adadi ne wanda zai zama to aibi ko zai zama sinadi zai zama aibi to anan wa ammama bi isatuhu da ruwa aiko shi din ya gani kowa kowa hau ko kuma wa ammama bi isatahu Allah ya gani bi isassa manzantansa inda rufu'a ne fayil ne na ammama din inda nasaba ne maf'ul ne na ammama in ka ce maf'ul ne fayil din sa shine rabbuna din rabbunan da shine zama fayil na tammama din shi ne ce fa shar'uhu shari'arsa kuma lamin saku ba a saukewa dundundun bi ghairihi da wani shari'a bi ghairihi hatta zamanu yunsahu wannan yunsahu na farko istilahi ne annasku shi ne raf'ul hukumi bi hukumin akhar wani hukunci ya zo ya dauke wani hukunci da shi ne annasku istilahi nan kuma hatta zamanu yunsahu ay annasku lughawi ana cewa nasakha nasakhat shamsu zilla ana rana ta soke ta kawar da inuwa shine na lugha kenan shine yana nufin har zamani a soke shi ya zama ba zamani a shafi zamani ya zama babu shi yana nufin ila yau mun kiyamata shari'ansa yana nan yana aiki ونفخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع yace wa nafkuhu li shar'i ghairihi waqa sannan shi yana soke shari'ar sabi yana soke shari'ar waninsa misali qur'ani yana soke shari'ar da ke cikin injil ko zabur ko at-taura shine wa nasku wannan damiri na shar'u din ne wa nasku shar'ihi li shar'i ghairihi wa qa na soke wanda shari'arsa yake wa shari'an wani din abu ne wanda yake au ya auku ya tabbata shine khabar din wa nasku hudun hatman yace ya wakana tabbas ko tilas shine yayi wa waɗanda suke suka hana ɗin addu'a ya ce azallallahu man lahu mana duk wanda ya hana hakan Allah ya kaskantar da shi ana duk mutum da ya ce ƙur'ani ko shari'a manzo Allah bai soke shari'an da suka gabata ba kamar yadda nasara da yahuda suka faɗa to Allah ya kaskantar da su wa nafsa ba'd wa nafsa ba'd shar'ihi bil ba'd ajiz wa ma fi zalahu min ghabti yace wa nafka wannan maful bihi ne muqaddam na ajiz asalin sa wa ajiz nafka ba'd shar'ihi bil ba'd ka halarta sokewan wani shari'an sa wani shari'an sa daban wani shari'an sa ya soke wani shari'an sa din ka halarta shi jaizi kamar yadda akwai ayoyi kamar innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ta soke ayar abin nan ya sa'aduna kanil khamri wal maisir ta soke wannan haka ragowar sauran ayoyi da ake ce musu mansukhai wanda wasu ayoyi suka soke hukuncin su su wallazi ne ta fauna ne kuma yaruna azwajan wasiyatun li azwaji man mata'an ila al-hawli ghayr khas wanda wallazi ne ta fauna ta farkon ta soke wannan yace wannan ka halarta ya ce wa ma fi zalahu min ghabdi cikin wannan din ya ce babu wani abu rufaffe abu ne waɗi ne ya Allah ne ya sauƙaƙa wa al'ummarsa wahala ne abu ne na ce ma ka yi sai na ga zai baka wahala na ce ka bari ko na ce ma ga wannan to mene ne wani abu a cikin wannan waɗanda suka ce babu nasku a cikin ƙwa'ani suna cewa wai nasku ɗin kamar a matsayin nadama ne wai suna cewa to in har allah ya ai allah ya san da ba za a iya ba da farkon ma kawai ya kawo wannan nasu cikin mana to ai akwai gwaji a ciki shi shari'a gaba ɗayansa gwada mutane ne a ga za su yi abu ko ba za su yi ba kamar da ƙur'ani ya yi nasi akan wannan liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala to saboda haka Allah zai aika misali fa amsiku alaihin a inda ayan da yake cewa abun nan farkon kafin a kawo fajili duhun samani na jalda idan mace wallati ya cin fa'ita ta min sa'ikun fasashi fasashi du alaihin na arba'ata minkum fa in shaidu fa in shaidu fa amsiku hunna fil buyuti hatta yatawaffahum al-maut idan mace ta yi zina aka samu shaidu a kulle ta a daki har ta mutu to Allah ya kawo wannan aya a ga za a iya ko ba za a yi ba shi sa ya ce aure ji alallahu lahunna sabila ko kuma Allah ya gana ma can gaba ya nema musu wata mafita wata hanya daban sai za lokacin da Allah ya saukar da wazani to wazani fajiri da kulla wahidi min wamiya ta jalla sai manzo ya ce a cire waɗanda aka kunne ga Allah ya nema musu mafita kawai a shirya yi musu bulala ɗari sun wanke su ci gaba da harkokin su saboda amma bulala ɗari dole ya kayi jinya to shi yasa ya ce wa ma fi zalahu min ghabdi ana cewa ghabda ya wuto asalinsa rufe ido ne a nan yana nufin ba wani abu rufaffe ko kullalle wanda ba za a fahimce shi ba tsakanin wakanan nasudin ba wani abu rufaffe da zai hana a fahimta ko ba komai akwai jarraba Allah ya faɗi na farkon don ya jarrabe ku ne da ya ga eh za ku yi shi ya kawo muku sauki a gani au ko kuma ko kuma Allah yanayin abin da ya so ya ga dama yanzu da ba akwai attaura injila da zabura ba sai aka kawo qur'ani to kamar haka ne a cikin ƙur'ani bayan an kawo su ayoyi yadda aka kawo ƙur'ani bayan su a taura su zabura su inji aka ce a bar su a yi aiki da ƙur'ani to a cikin ƙur'ani ma zai iya kawo wasu ayoyi sai ce ku bari ku dawo ku yi aiki da wayannan duk ba wani rabdu wani abu da fafi a ciki wa mu'jizatuhu kasiratun gurarr منها كلام الله موجز البشر yace mujizozin manzan Allah da yawa ne gurar mana masu haske gurar masu haske minha cikin waɗannan mujizozin kalamun lahi magana Allah yana nufin ƙur'ani shi ne babban mujizar manzan Allah mujizul bashar ƙur'ani da ya gagari ɗan adam ya gagari halittu gaba ɗaya wajizin bi mi'rajin nabi kama rawahu yace kai yadda yadda marar shakku da mi'rajin da annabi sallallahu alaihi yayi kamar yadda aka rawaito wajizin bi mi'rajin nabi kama rawahu wa barri'an li aisha mimma ramawu sannan ka barra'antar da ka kawar da ka kubutar da aisha daga dukkan abin da aka jefe ta na ƙazafi wannan raddi ne zuwa ga shi'a ke cewa gaskiya ne abin ta yi shi ibn kasir cikin tafsirin sai kisa bayan saukan waɗannan ayoyi duwar da ya kuduri wannan ifkudin kafiri ne murtaddi amma shi'a har yanzu suna da wannan itikadi za mu tsaya a nan wasu haɓu khairul kuruni